da lafiyar mai zamani kan mita 88.5 zangon fm a cikin shirin duniyar bollywood tare ne king khan alhamdulillah yau ma dai mun sake dawowa domin ci gaba da dorawa inda muka tsaya alhamdulillah tuni professor abdullah uba adamu ya halarci wannan studio muna tare da shi professor mu ne maka maraba da zuwa jama'a assalamu alaikum to insha Allah nan ba da dadewa ba kuma a da mun fara da mabudin kunne zamu yi professor domin shirin namu ya dora inda muka tsaya ku dai ku ci gaba da kasancewa da Dada FM murya zamani
ये शाम का दिलकश मंजर ये साहिल और समंदर कहते हैं आप न जाए हम पर ये करम फरमाए ये शाम का दिलकश मंजर ये साहिल और समंदर कहते हैं आप न जाए हम पर ये करम फरमाए सुनिए तो कहती है बल खाती लहरें कुछ देर से ठहरे सुनिए तो रुकिए तो क्यों है खफा हर कहिए तो
waka kenan daga cikin fim din Yes Boss mai taken Sonny To tare da mawaki Abijit inda Shahrukh Khan ya hau kan wannan waka. To kamar yadda muka faɗa shirin namun Allah da zai fara ka'in da na'in ga Professor Tuni alhamdulahi ya zauna kuma za mu fara wannan shirin yanzu. kar ku manta cewa tambayoyi kuka turo kuke tambayar profesa dangane da abubuwan da suka shafi indiya mu'amalarsu da kuma fina-finansu a wancan lokaci profesa a baya an yi tambayar kan cewa wane ne ya fara zuwa kano ne kowane jarumi ne ya taba zuwa kano na ji an ba da wata amsa to ga wata dai ta turo sako sunanta mami aiman ta ce godiya bisa gyaran cewa ko kuma take cewa akwai wato jarumi darasin shine ya fara zuwa kano ba wancan jarumi da aka faɗa a baya ba kwarai da gaske ta faɗa gaskiya don nema a lokacin cewa ne ban tabbatar da kowane ne ta kama mai ba kuna zamanin ko drama yadda na san dai sunan shi da da ya fara to dara sun ne daga shekara 1960 zuwa 1963 kwarori suka kawo shi da dama su ne masu sinimomin kuma su ne suke nuna fina-finan indiya a lokacin to suna son su da haɓaka abun shi ne suka kawo shi kuma shi dara sun dan kokawa ne ba wai asalinsa asalinsa kokawa yake ba wai akta ba ne to akwai kamar a america ai akwai wanda suke yan kokawa ne kuma sai suka shiga harkar fim kamar hulk hogan the rock duk wayannan suna yin abin nan ne kokawa kuma daga baya suka shigo cikin fim to shi ma dara sun dan dan kokawa ne rastla ne dan gabjejin kato ne tsawon sa ya wuce zira'i kafa shida a tsayi da wajen minti inci ko uku ne ko dogo ne kuma yana da ciki fim din da aka fi sanin shi a Kano shine King Kong King Kong.
ya yi King Kong saboda ya suranta King Kong din na ainihi dan instruction king kong din wani katon biri ne to da wannan aka fi sanin shi to saboda karbuwarsa da kuma san da ake fina-finan inda a lokacin su ne su kwarorin da suke da sinimomin a lokacin suka kawo shi to ya yi dan irin wannan abin nasu na na yan wrestling a orion da kuma kofin mata a sinima a filin wasa a lokacin da ya zo din a lokacin da ya zo to an ji an gan shi yayi wasan Ah, damban sosai sosai Ah.
ya yi ya yi ya yi sosai kwarai kuma shi kadai ya zo a lokacin da yan tawagarsa amma dai shine fitacce a cikin a cikin su kuma abin ya ruda gari aka dinga ta magana cewa dara sun ya zo to wannan ya dada karfafa san fina-finan ba sani ba Paul ya binciko a shekara ne ya zo nake kamar da nace I'm not na manta tsakanin 1960 1960 da zuwa 1963
to don mu kan ma lokacin muna primary ne tashin hankali muna pri- muna primary kuma mun shiga primary din wajen 1960 ina ji bai daɗe ma da mutuwa ba darasin yan shekaru uku hudu haka eh bai daɗe da eh, mutuwa 20 2012 Ah, 2012 Ah.
Eh, nake jin 2012 ya rasu Mm. to mu je ga wata tambaya kenan Na'am.
akwai sabi'u s manjibir yake cewa mai profesa zai ce akan jarumai masu tashi kamar amir khan salman khan shahrukh khan da kuma sauran sababbin jarumai to gaskiya ba zan iya cewa komai ba dalilin da yasa saboda wannan duk kan kan kan din ba ma san su ba ban taba tsayawa na ga fina-finan su ba domin ba su dame ni ba kamar yadda na ce a waccan magana da muka yi ta farko fina-finan inda ba burge ni suke ba ko kaɗan kuma ba sa burge ni saboda dalilai guda biyu na farko kusan duk fim ɗin inda da ka sani yanzu dai sata ce daga fim ɗin america ba wai ni na faɗa ba a su indiyawan da kansu su suka faɗa Mm.
suka ce in dai america za ta yi fim to tabbas su ka za su sace shi su mai da shi nasu to me dalilin su ba mu sani ba ba su faɗa ba amma dai sun faɗa saboda haka duk wani fim da ka gani na india za ka ga akasari an ɗora shi ne akan ko fim ɗaya na america ko fina-finai da yawa na america doom misali Mm.
mission impossible ne shi dum eh, aka wanda kamfanin ya shiraj suka yi eh, to aka ɗauko mission impossible aka haɗo wasu fina-finai aka ciccakuɗa su wuri ɗaya to wannan shine dalilin farko idan zan ga fim gwanda in ga original dan jan ga gwanjo saboda haka menene amfanin in ga fim ɗin america wanda dama ana sha'awar ganin su an suranta su a fim ɗin india amma prof kowa kuma an sarka an sarka da waka fa yau wato na biyu kenan ban san rawa da wakar saboda su rawa da waka nau'i ne na bauta a wurinsu har yanzu mutanen mu ba su fahimci wannan ba su indiyawa indiyawa ba suna rawa da waka a fim ba ne wai don nishadi don holewa a'a saboda a cikin addininsu an riga an kitsa cewa a yi rawa da waka saboda a yi- a- a ɗaukaka halitta hanya ce ta ɗaukaka halitta hanya ce har ba allantaka suke da shi na rawar shi ba tana ɗaya daga cikin allantakarsu na na irin wannan rawar saboda haka ban ga dalilin da yasa zan zan ta'allaka ko kuma zan damu da rawa da waka ba ni na da na rawa da wakar to amma ka san kuma kowa da tambayar da yi ni ya tambaya me yasa ko kuma me zan gani amma kuma wannan ba yana nufin su wayannan kan kan din ba su iya fim Mm.
sun iya duniya ta san da su hasali ma irfan khan Mm.
shine kadai dan cikin kanawa din da aka dauke shi a america yake yin fina-finai ya fito a spider-man Mm.
ya fito a manya-manyan fina-finan america ba wai babban matsayi yake da shi ba amma dai shine kadai ya tsallaka Mm. ko a indiya ma yana abin kirki shi irfan khan wato shi shi ne kadai ya tsallaka to wayannan fina-finan da ake yi da hindi ne shi yasa ban ma damu da su ba ba ruwana da su amma akwai fim din indiya da nake gani na wani darakta da ake kira satyajit ray Mm.
shi kuma yana yin fina-finai ne da- da yaren telugu ba- ben- bengore da Bange- sauransu.
Bengali.
bengali yawwa da bengali da wannan ya fi ya fi abin nan ɗin shi kuma shi kadai ne dan india dan fim ko kuma in ce darakta saboda a nazarin fina-finai ba jarumin ne muke da muhimmanci ba daraktan ne yake da muhimmanci to ina kuma masu rubuta script duk ba su da muhimmanci daraktan shi ne komai iya rubuta script ɗinka komai iya acting ɗinka darakta ɗin shi ne yake Abokan jagoran fim saboda haka duniya gaba ɗaya inda ana magana fim ɗin wane ba za a ce da kai fim ɗin salman khan ba sai dai a faɗa fim ɗin daraktan daraktan shi to ne amma ko prof akwai wani kalubale a india su wayannan kan da ake magana musamman kana waɗannan guda uku salman kan amir khan uh, shahrukh khan da in sun yi fina-finai su kuma waɗannan suke kalla wataƙila saboda star power karfin sansu da ake Eh, to haka ko da inda- fim ba shi da kyau professor dan mun gani ko da fim bai da kyau in dai sun fito to za ka ga ya ɗaukaka fim ɗin to mu kuma shi na ce da kai wannan a jama'a gari kenan abinda mutane suke ganin in sun faɗi in an yi fim sai a ce fim ɗin wani shi jarumin ake kallo amma a duniyar nazarin fim a duniya ba ruwan kowa da jarumi ba To, ruwan kowa wato da a wanda ya ƙa'ida kallo.
darakta ya a kamata ƙa'ida a kalla.
darakta ake ake magana sai a ce shi ne mai fim ɗin ba jarumin ba jarumin ba wanda ya damu shi saboda haka Satyajit Ray darakta ne kuma shi kaɗai ne daraktan indiya da ya fito a cikin jerin fina-finai guda ɗari masu inganci a duniya to time magazine wata mujalla ta time sun zauna sun tsara su wanda kuma an yadda da wannan jerin ah, fina-finan guda ɗari wanda yake shi kaɗai ne fina-finansa suka fito amma duk wannan kan kan ɗin ba su fito ba saboda su ba ma kallon su a matsayin fim ana kallon su ne a matsayin sharholiya Jin daɗi.
Nishaɗi.
nishaɗi shi ake kira commercial cinema an yi ne kawai don a yi kuɗi shi ko Satyajit Ray ba don kuɗi yake yin fim ɗin shi ba yana yin fim ne don ya nuna wani basira na kwakwalwa shi ake kira art cinema intellectual cinema irin fina-finan da faransawa suke nunawa da kuma irin german cinema da italian cinema shi kansa Satyajit Ray din fina-finan italy su ne suke da tasiri a kansa shi ma yana kwafar su ba kenan kufansu ba a'a tsarin salon zubin ba da labari irin nasu amma ba zai ɗauki labarin italy ya mai da shi india ba.
amma zai ɗau salo zai ɗauko salo tsari wajen kyamara hankali da kuma wayansu abubuwa kuma ya mai da hankali akan masifu da suke faruwa a, a india To.
da, da, da cin zalunci da talauci da ake fama da shi akwai wani fim ɗinsa sodgati sodgati eh, sodgati akan wani limami ne wanda yake aka ce ya je ya samo wa yarsa ai, wani wani talaka ya je ya samo- wajen wani limami ya samo wa yarsa izinin ranar da za a ɗaura mata aure da talakan ya je wajen limamin ya dinga bautar da shi har ya kashe shi har ya mutu kuma a ƙarshen fim ɗin kawai jan gawar ya ya je je juji ya wurgar da ita ya tafiyarsa to ba ba wani abin da ya faru ya kashe banza banza ya mutu saboda haka wannan abu ne wanda yake ya nuna yadda masifar da waɗannan mutane wanda ke lowa kas na ƙasa ƙasa suke sha to shi haka irin fina-finansa suke za ka ga ana karanta ana kallon fina-finansa kuma ana nazarin fina-finansa a manyan jami'o'i na duniya kamar University of California Los Angeles uh, Columbia University duk waɗannan inda ake nazarin fina-finai manya-manya a duniya Satyajit Ray ake kallo saboda shi ne kadai ake abin da ake kira intellectual cinema kuma shi ne kadai ba indiya na farko da aka bawa oscar academy award a shekara ta 1992 a lokacin ni ina america na gan shi live a tv To.
yana kwance ba shi da lafiya bai ma tashi daga wannan rashin lafiyar ba ba a yi sati uku ba ya mutu amma aka ɗauki oscar nan aka je aka kai masa akan gadansa gashi a kwance duk ga abubuwa sun ɗaɗɗaure shi an tuttusa masa abubuwa a hanci da sauransu ya rike oscar din a hannunsa Ya yi godiya.
ya yi godiya to bayan wannan ba a jima bai rasu to shi kadai aka taba yin wannan saboda an yadda ya iya fim to wayannan muna kallon su amma su kan kan kan a daidai a ci abinci a ci kasuwa Kanawa.
kanawa Masala.
masala kwada ne a je a har hada a kwado a yi
to sai mu je ga tambaya ta gaba ko na'am akwai salihu mabu bacirawa ya ce akan wani ad- akan wani addini amrish puri ya rasu wato wanda muke cewa magambo a nan to amrish puri a hindu ne akan kuma addinin hindu ya mutu ni na fi sanin shi a wani fim na, na america da ake kira indiana jones and the temple of doom to ya fito a matsayin limamin kali to kuma ya fito ma a gandi to shi ne dai a amsar wannan ah, hindu ne Mm. Uh, to- to akwai shu'aibu arjun larabar abasawa yake cewa yan kallon fim din india na farko a kano sun gane abin da ake cewa uh, ganin c- ganin cewa bakon yare ne a wurinsu suna gane fina-finan to gaskiya wannan maganar tasa tana da mahimmanci kuma ta nuna cewa shi kansa mutum ne mai mai kaifin basira shu'aibu arjun larabar abasawa Eh, Mm.
dalilin da yasa saboda a- a- a a nazarin fim a yin fim ba a san magana ai shi yasa aka yi abin da ke cewa silent era to su kansu indiyawa sai da suka yi kusan shekara a think wajen ashirin da wani abu suna menene yi silent era silent fina-finan da ba magana to yanzu kamar fina-finan wani da ake kiransa harold lloyd ce muke cewa gigimasa din nan yau shi ko charlie chaplin ba sa magana amma kana ganewa duk abin da ke faruwa kuma a zamanin yanzu akwai wanda shi ma ba kasaba ikan yi magana a fim din shi ba na tura ana kiran shi Mr Bean wani mai atalikanci da abin dariya daga yadda yake motsa fuskarsa yake yin abubuwa ne za ka gane yadda labarin yake body action kawai ake Eh, to a fim idan dole sai na saurari lafazi sai na ji magana sai na gane abin da ake faɗa to ba fim ba ne so ake a kalli mutane suna yin abin da yake kwata-kwata ba tare da ka san yaran ba ba tare da ka ji abin da suke faɗa ba amma ka fahimci me suke yi saboda jikinsu da yanayin acting din da suke yi shi sa ake cewa kwaikwayo ai ai ba kwaikwayon ba a labari ba ne a jikinka ne a yadda kake ne wannan shi ke nuna gwanintar fim saboda haka mutanenmu na- da suka fara kallon fina-finan indiya na farko ba su san yaren ba amma sun gane abin da ke faruwa saboda indiyawa allah ya ba su basirar iya fim to wannan daga mai rubutu ne ko darakta ko shi actor din da zai fito a fim daga da da- ko duk abin da za a yi a duniya da harakta ne ai wanda ka sani cewa fa akta fa ba shi da muhimmanci Mm.
akta ba komai ba ne dalilin da yasa saboda darakta zai yasa dutse ya zama akta Mm.
zai iya fim akan dutse kawai ko bishiya Mm.
kuma yin labari yayi ai bishiya ba ta motsi ba ta tafiya ba ta magana haka ma dutse baya yi saboda haka akta ba shi da mahimmanci a fim darakta shi ne yake da mahimmanci shi yake ko- fito da shi idan kaga akta ya yi jajaruntaka ya yi fim sosai to credit din akan wato ladan akan shi darakta ne darakta ne ya- ya matsa shi ta yadda zai fito da wannan martabar haka ne idan darakta bai matsa akta jarumi yadda zai fito da martabar da ake so ba to ba kwararren darakta ba ne kuma ba laifin jarumin ba ne laifin shi darakta ne.
Darakta ne.
saboda ya kasa cakuɗa shi ya fito wato in fim ya yi kyau darakta in ya faɗi darakta kwarai da gaske Tashi.
kwarai da gaske saboda haka ba su gane abin da ake faɗa ba amma sun san abin da ake sun san labaran da ake za su zauna su gaya maka abin da yake faruwa daga farko har ƙarshe daga baya gwamnatin tarayya sai ta fito da dokar cewa duk wanda zai nuna fim a najeriya sai ya fassara shi da turanci an rubuta a jikin allon sinimar a ƙasa subtitle kenan da muke faɗa subtitle eh, lafazin a- a dinga gani da turanci saboda najeriya an saka ta a cikin rukunayen kasashen da suke official language ɗinsu wato yaran su na na- na na gwamnati turanci turanci ne saraka ba su yadda a ɗauko wani fim wanda ba na turanci ba a kawo in dai har an kawo wanda ba na turancin ba to dole a fassara shi to a lokacin akwai abin da ake cewa wato national cultural policy Mm.
wata wani ka'idi- ka'ida ta gwamnati na ɗaukaka al'ada Mm.
kuma ah, Allah ji rai malam Aminu Kano yana cikin kwamitin shi ya matsanta lalle lalle sai an fassara kuma wancan daga turanci zuwa Hausa Mm.
saboda haka tsofaffin 'yan fim masu zuwa kallon fim wanda suke yanzu sun kai shekara wajen za ka ce 80 70 80 da sauransu za su iya tunawa akwai fina-finan indiya da aka nuna ana fassarawa da hausa maimakon turanci maimakon turanci kamar ni dai ɗaya daga cikin wanda aka ce an gaya min shine nagin wani fim mai macijiya Mm.
to wannan fim ɗin akwai wanda suka ce sun gan shi an fassara shi da hausa Mm.
to kwarorin da suka suke shigo da fina-finan suke yin wannan nake jin sai suka kasa ci gaba da yin haka kuma daga baya dai saboda kasan yadda najeriya take akwai sassauci na doka da an fito da abu da zafi kuma in an kwana biyu aka sake shi sai kowa shi ma ya ya saki sai kuma ma aka daina fasarawa saboda haka aka ci gaba da haka amma wannan har yanzu bai gusar da cewa mutane suna ganewa ba abin da yasa mutane suke ganewa ba tare da sun san abin da ake faɗa ba saboda kawai iyawa Mm.
Allah ya bawa indiyawa iya sarrafa fim Mm. haka ne so akwai tambaya ta gaba daga salihu mabo ah, na ga to mun riga mun wuce wannan afuwa mai tambaya ta gaba sumi princess ce take cewa ya kake ganin karbuwa da nasarar da fina-finan inda ke kawowa a ƙasa baki ɗaya wanda zaka ga namu na nan abin ba haka yake ba to fim sana'a ce ba kasuwanci ba akwai kuma bambanci tsakanin sana'a da kasuwanci sana'a wani tsari ne na rayuwa wanda yake buƙatar ƙa'idoji yake buƙatar sharuɗuka yake buƙatar horo wanda idan baka bi wa'annan ƙa'idoji da sharuɗukan da horon ba ba za ka taɓa zama ɗan wannan sana'ar ba Mm.
misali haka kawai haka tsigau ba za ka je ka ce kai likita ne ba Haka haka ne.
isa ba in ko kai haka Dole ka sai ka karya doka.
karatu, haka sai ne.
ka je ka yi karatu Mm.
haka ma ba za ka ce lauya ne kai ba ko injiniya kai hatta da wannan abin da aka rena tica malami Mm.
dokar ƙasa ta haramta mutum ya ce shi malami ne idan ba shi da takardar da ta ce yana da grade 2 teacher certificate akalla ba a ƙasa ba tashin hankali kuma idan ma ba shi da registration da teachers registration council kawai dan ana neman malami aka zo aka ce kai ka zo ka koyar ka iya koyarwa to kai ba malami bane dole sai kana da wannan takardar ta sana'ar malanta dan a martaba abin saboda haka abin da ake martabawa shine ake cewa sai an fito masa da waɗannan ka'idoji gaskiya ne kasuwanci kuwa magana ce ta jari da sha'awa da jajircewa idan kana da kuɗinka za ka shiga kasuwancin da kake so har allah ya baka ƙwarewa a cikin wannan kasuwancin ka kai inda za ka kai to mu a nan mun ɗauki fim a matsayin kasuwanci a india sun ɗauki fim a matsayin sana'a shi yasa fina-finai a india suke da karbuwa a duniya saboda sun bi ka'idoji kuma suna bin ka'idar fim a yadda ya kamata amma mu a nan idan kana da miliyan biyu sai ka shigo ka yi fim in ya yi hate ka sai ka sake mu in bai yi ba sai ka ce kai Koma.
gaskiya wanda ka koma ta da sallan fiya wuta ya fiye maka saboda fiya wuta ma ya fi tsarki ya fi tsarki ya fi taimaka wa mutane saboda shi- yawan shan fiya wuta ya rage kwalara to ka ka je ka dauki miliyan biyu ka je ka sa ta a fim baka yi nasara ba ka kai asara amma ka je ka zuba a fiya wuta zaka taimaka wa mutane kuma zaka taimaka wa kanka to saboda haka mu a nan kasuwanci muka dauki fim in da alama mutum zai yi kawai ya zubo da ai hakan ta waye ake wa mata ma a samu mace a ce ta kawo kuɗi za a yi fim a ta mata a ta ziga ta ta bada kuɗi shi ne kan tawaye shine kan tawaye to a dai a yi mata a yi mata abun nan a ce za a yi mata fim za a sa mata kaza za a sa mata kaza dan a dai karɓi kuɗin ta kuma ba za a yi mata abin da ya kamata ba saboda haka fina-finan inda sun samu karɓuwa saboda fina-finan inda sun gina su akan sana'a haka ne fina-finan mu ba su samu wannan karɓuwa ba saboda fina-finan mu an gina su akan kasuwanci amma sun samu karɓuwa a nan ana son su mutane suna son su ana siya kuma yan fim din masu yin fim din suna samun arziki suna samun ɗaukaka to amma a nan ta ɗaya haka ne ba za ka ɗauki fim ɗin namu na nan ka ce za ka kai shi amerika ka nuna ba ba wanda zai kalla ba za ka ɗauke shi ka kai shi indiya ka kalla ba saboda Kalla ma rashin za su- kyan quality ko ku dai ba labari ko ku dai- babu labarin saboda akasari ai su kansu yan fim ɗin namu sun yarda cewa su ma kwafa suke daga indiya Mm.
har ma faɗa suka suka ce ba za su daina kwafa daga indiya ba da bakin su suka faɗa akwai wanda suka ce su har abada ba za su daina kwafa fim ɗin indiya ba sansu da indiya ne ko ku dai ito nake jin watakila suna ganin ko ba su da basirar da za su yi nasu na kansu ne kamar yadda su kansu indiyawa din ai su ma waye ba su da basirar da za su yi nasu na kansu shi sa suke sato na amerika to kai ma an baka da basirar da za ka yi naka sai ka sato na indiya wai prof ba america ya fi kowa ne wai
shi ne aka fi so kai tsaye duk tsanar da ake yi wa amerika da duniya kowa shi yake so kai hatta saudiya turancin da suke turancin amerika ne to me sirrin A to kuma wannan sai dai a tambayi obama a ji menene sirrin
gaskiya ne prof kwarai da gaske amma in ka je saudiya turancin da suke yi american english ne ba british english ba gaskiya ne duk da dai sun fi alaka da ingila fiye da america Mm. haka ne to mu je ga tambaya an gama da wannan kwarai to to sai mai tambaya na gaba um, uh, ko da yake dai babu suna ga wanda ya wannan eh, tambayar amma amma akan wancan akwai wani dan karin bayani kaga ana maganar karbuwar fina-finai muna maganar fim din india ne Mm.
amma fa akwai fina-finai da yawa da ake yi a afirka wanda ba mu ma san da su ba Mm.
fina-finan nan na afirka wanda ba mu ma san da su ba na mali senegal ah, burkina faso da sauransu misali usman sambani Mm.
mutumin senegal ne shi ne darakta na farko bakar fata a afirka ya yi fina-finai karbabbu kamar hala sannan bayan shi akwai idrisa wadarego daga burkina faso ya yi fim kamar yaba sannan akwai gaston kabore shi ma daga burkina faso ya yi fim kamar wundi kuni akwai suleiman sisse daga mali ya yi fim kamar yalin duk wayannan manya-manyan fina-finai ne yadda ake nazarin satyajit ray a america haka su ma ake nazarin su.
su ba su da wani tasiri na fina-finan wata ƙasa kamar india ko america a kansu babu babu babu ai idan ka ga yaba wanda kina nufin eh, kaka ko grandmother Mm.
sai ke tsammanin eh, a wudil aka ɗauki fim din nan to saboda yanayin mutanen da yanayin rayuwar afirka ce Mm.
maganar rawa da waka dama duk bata taso ba maganar a shiga wata hotel dan kare da yadda wani ah, kaga kaga reading lamp a kusa da gado inda bahaushe bai da wani reading lamp kusa da gado duk bata taso ba saboda haka akwai buƙatar mutane su yi la'akari da cewa akwai fina-finan afirka na mutanen afirka wanda suka yi akasari da yaran afirka amma ana fassarawa da turanci haka ne idan aka je youtube akwai su da yawa wayannan mutanen da na faɗa za a iya samun fina-finansu akwai wanda suka saka fina-finansu a nan kyauta kyauta ko ya gani ba sai ka Kyauta ko ya biya haka gani.
da downloading ka sauke a shi kai downloadin ka gani ko ka gani daga wayar kanka wani salo ne na talla haka prof a'a ba watallan ake musu ba ai wayanda ake sakawa kusan duk fim din da ka gani an sa a youtube na sata ne illegal ne
to ai youtube ba su yadda ka ɗauki fim din wani ka saka a wurin ba sai shi in ya kawo sai shi in ya kawo da kansa saboda haka idan ka ɗauki fim yanzu ka ɗauki fim din wani jarumi kaga kana sha'awarsa kawai bara ka gaya duniya to sata kai kayi laifi to kuma prof ba sa iya hanawa su ko faɗin abin yayi yawa Ba- ba- ba kasafai sukan so su hana ba saboda su ma really ba sa son su hana ai suna samun talla duk lokacin da ka shiga youtube wannan tallan ganin tallan kadai da kake yi ma kadai yana samun musu kuɗi To ba.
su yan google din Mm.
saboda haka shi sa ba su ba sa takurawa su ce wai lalle lalle kar ai amma duk wanda ya dauki wani fim na wani ko wata waka ta wani ka jefa ta youtube ba tare da izinin wannan ba to ka yi laifi babba da a kama ka in Da so hukunci.
a hukunta ka saboda haka akwai wannan fina-finan wanda kamar yanzu kai da kake son wannan kanawa din haka kawai sai ka dauki wani fim din wannan sharu kan din sai ka ce kana son ka jefa shi kawai dan dai ka- ka- ka- ka- ka- ka yi sharing din shi mutane shauran na duniya Su su ma gani su kira- so shi wai.
eh su so to wannan kayi ne saboda majalisar ku saboda mutane da yawa saboda yan bollywood su gani to amma kayi laifi tashin hankali shi kansa sharu kan din ba zai so haka ba saboda duk kallon da aka yi wanda suke kallo ba za su biya shi kuɗin ba tashin hankali kuma fasaha Salo- ce fasaha ce yana kuma buƙatar kuɗin saboda idan aka samu wannan na satar ana ta ta yi to ai kaga ba za a samu kuɗin da za a sake yin wani ba shi yasa nake ganin wato muna da matsala a nan Najeriya za mu ga cewa muna ƙoƙarin mu hana a yi satar namu fina-finan amma kuma ba ma yin komai akan satar fina-finan inda da Amerika da ake yi haka ne saboda haka zaka ga mutum ya yi fim na hausa an kwafi fim din ana sayarwa ko a download center ko a wani guri yana ta fada yana ta kai kara cewa an an dauke masa fasaha an sace masa fasaha na farko a manta shi kansa sato fasahar yadda ka fim din india a manta da wannan amma kusa da inda ake sayar da fim din akwai fim din india akwai fim din america saboda haka sai ka so wa kanka ka so wa dan uwanka abin da zaka so don wa a kanka gyara abin gaba daya Eh, saboda haka in kaga cewa ba daidai bane a kwafi fim ɗinka a kai shi download center ko a a dinga pirate to bai kamata kuma ka kawar da fuskar ka in kaga fim ɗin america da na india su ma ana sai da su ba su ma sai ka ce lalle lalle dole abu ka'ida wajen sai da prof su.
ba kowa ya kwaci kansa ba ne a to in ta haka ne ashe so so ne kuma a ce san kai ya fi ashe ashe ashe dan pirate din shi ma yayi daidai nake shi ma san kansa yake kwata kansa yake haka ne to prof kafin mu je ga tambaya ta gaba bari mu dan ji waka ko ta minti biyu ce kafin nan prof ya dan natsa ma sai mu dawo kuma insha Allah
चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना प्यार करते करते to mawaki kenan kishore kumar a wakarsa ta kabi alvi da na kehna wato kada ka ce za mu yi ban kwana ba yanzu ba kul ahir daga cikin fim din chalte chalte inda dai a biki wato a cikin shirin duniyar boli tare da ni muzammil ibrahim ya kasai king khan inda muke tattauna da professor abdullah uba adamu daga jami'ar bayero sashen koyar da aikin jarida kenan wanda ake masa tambayoyi kuma yake bada amsa dangane da al'amuran da suka shafi indiya fina-finansu da ma kuma al'adunsu prof akwai wata ko kuma wanda wani ya turo tambaya duk da cewa babu suna amma cewa yake menene alakar fulani da tamil indiya su indiyawa akwai nazari da ya nuna cewa su tamil nadar tamil wani bangare ne na wata kabila da ake kira dravidian kuma dravidian din nan ana kyautata zaton cewa sun taba zama a afirka ta yamma wato western africa wajejen sahara wannan yashin da ake kira sahara desert wanda ya shiga daga mali abin da ke har libya da ruwa ne a wurin fadama ce kogi ne babba to a hankali a hankali ya kafe kuma mutane suka fara gujewa suka fara tafiya to wannan tafiyar ya sa har suka iso inda suka zauna yanzu a kudancin india inda ake kiransu dravidian kuma daga cikin dravidian din akwai nadar tamil wanda aka ɗauki jinsin abin sinadarin halittarsu aka gwada da na fulani sai aka gaɗe ni wato a takaice dai akwai wata alaƙa amma ta shekara aru-aru shekara dubbanni da suka wuce a baya ba wai ta kwana-kwanan nan ba tsakanin su saboda su mutanen idan suna tafiya tafiyar da suke yi suna haduwa da wayansu yarurrakin ne suna haduwa da wayansu mutanen ne jikinsu na daɗa canjawa suna haka suke ta yi ba mamaki idan suka rikide da kai fulanin da muka sani suka koma zuwa tamil din da ake gani yanzu saboda haka akwai wannan alaƙar amma ba za ka ce wai fulani tamil ba ne saboda akwai wani hasashe da kuma ya nuna cewa su kansu fulanin ma ai yahudawa ne to prof na fulani ko kwade wasu a fulanin ai fulani ba iri ɗaya ba ne fulani sun kai wajen jinsi wajen tara akwai farare sol da ka sani akwai kuma bukake wulik kuma musan irin mu ne wa professor ne na damu ai ana fi cewa wato fararen su ne torankawa torankawa toranke daga can waje dan fita john long highland amma tunanin hasashen da ake yi tunda ke dai bani wanda yake da tabbataccen amsa shine fulani mutane ne daga cikin mutanen annabi musa wato isra'ilawa ne lokacin da fir'auna ya biyo jama'ar annabi musa suka zo daidai bahar suka tsaya carko-carko to kafin a kai ga cewa a yi kwale-kwale a yi yadda za a fita kafin kuma wahayi ya zo na cewa a dare ruwa a taki ruwa da sanda ruwa ya dare sai aka ce wa'yansu daga cikinsu sun ce fa su gaskiyar maganar ba za a yi tsallaka wannan ruwan ba kuma kafin a zauna a yi kwale-kwale a tsallaka kafin da zai cin musu. Saraka yanzu da za a yi dai a raba gado a ba kowa nasa yi ta kansa ya yi ta kansa shine aka suka kwashi shanunsu da wayarwa suka gangaro kudancin misra suka yi kasa suka yi ta tafiya shekara da shekaru har suka zau indin puta john long highlands suka haɗu da mutanen nan gurin suka zauna suka ta gauraya da su kuma daga cikin su fulani suka fito wannan tatsuniya ce to amma ita ce dai ake ganin kamar ita ce take nuna saboda fulanin wanda aka fi sani ba platinum dogo siriri fari gashi ya lolo ido ruwan kasa kasa hanci zangalele da shawararsu to amma an manta a cikin fulani ma akwai bakake kirin haka ne ana kiran su sun professor ne lokaci akwai wannan dangantakar
mu je ga tambaya ta gaba ko akwai nafkan ɗorayi na ji mace ce nafisa kan kenan ta ce me yasa matan indiya suke saka jan abu a goshinsu wannan jan abin ana kiransa bindi wato ido ne na uku a addinin hindu an yadda cewa akwai idanu guda biyu to goshi tsakiyar goshin mutum a ido ne na uku saboda haka bindi din martaba wannan idan ne kuma martaba kwakwalwa da jajircewa na mutum ne a gurin saboda nan ne gurin da aka mai da hankali in kana tunani ma ai goshin ka tattarewa yake to sun dauka cewa wannan tunanin da kake wannan tattarewar goshin kwakwalwar tunanin naka duk akan wannan goshin yake to don su martaba wannan gurin shine suke suka wannan digon jan fenti din ko jan fulawa ce ake markaɗa ta ake gika ko kuma wani lokaci sandalur kamar turaren wuta ne ake dandaka shi ake mai da shi gari ake diga masa kala ake dagawa amma yanzu ya zama ado maza da mata duk suna yi saboda ana ganin cewa yana da kyau yana da jawo hankali amma mukan ga kama a wani fim zaka ko idan zai aure an dangwala mutum yi to ai soyayya ne yana da dan bangaren soyayya yana da bangaren cewa jajircewa kwakwalwa tunani duk wanda sai kai ma yanzu kana so sai ka daga shi ka samu jambaki ka dan diga shi shikenan ba ba ta yawo a matsayin me A'a, a matsayin kan a matsayin ba- duk ba ga kunan bakanawa waye kan waye kan sai ka diga kai ma kai ma ka zama bakani ta prof akwai general sulu sake cewa iya yan fim ne yake amfani da sunan kan ko kuma har mutanen gari ai su wayannan kan din da aka fi damuwa da su gaba ɗayan su kwata-kwata an ka tattara su ba su kai rabin rabin rabin rabin kasan rabin kaso ɗaya daga cikin yan fina-finan indiya ba Mm.
hasali ma ba su da wani tasiri a indiya sai dai kawai sun fi kowa yin kuɗi Mm.
kamar shi wannan salman kan din ya fi kowa samun kuɗi a fim to amma kan ba suna ne ma na indiya ba kamar yadda na ce a wata magana da muka yi kan suna ne da aka sabo shi daga mongolia tana nufin kwamanda Mm.
saboda haka ka iya kiran kanka kan don ka nuna cewa fa kai ba dama ne Mm.
duk da dai ko ko- kai ba ba komai bane amma an kace kan ne zai nuna wani kwarjini kamar ka ce sarki Mm.
ko kuma ka dauki sunan ka kawai ka ce bayero Mm.
to haka su ma yake kan din sa- sa- sa- sa- suna ne wanda kawai ake ake kowa kuma ya iya ya iya daukan wannan da suna.
yake prof kai magana akan kan sai na tuna sanda muna tattauna akwai lamin kan shi lamin kan shine shugaban masu son shahrukh khan akan waccan tambaya da aka yi cewa salman kan shi ya fi kowa samun kuɗi a fim to sai yake cewa ai a wajen fim ne su su salman kan shahrukh khan da amir kan su su biyun nan su sun wuce ma wai a ce biya na kaza wai sai dai su sa percentage kawai shi yasa ba a iya gane su nawa suke samu Mm, to mu dai da abin da muka ake, ake samu muke ai- amfani da shi amma kamar su mutane kamar su tom hanks ah, ah, will smith da shauransu to ai ana faɗan kuɗaɗen da suke samu a duniya ah, da irin kuɗaɗen da duke da suke yi saboda haka su wayannan kan da ba- amsa shine a'a ba wai lalle yan fim ne suke amfani da kan ba mutanen gari ma suna amfani da kan haka ne to sai mai tambaya na gaba muhammad gwammaja yake cewa addinin shugaban kasar indiya yake so ya sani a yanzu hindu ne amma a gaba ɗayan tarihin ƙasar mutane hudu ne wayanda ba hindu ba suka yi mulkin ƙasar akwai musulmai guda uku abdulkalam faharuddin ali ahmad da kuma zakir hussein wayannan sun taɓa shugabanci musulmai ne sannan kuma akwai wani mabiyin addinin sikh da ake kira ah, jiyani zail sikh to amma duk shauran hindu ne har da na yanzu haka ne sai maryam yar hajja wato riyam queen of action kanwar salman khan ta ce sha'awar uh, sa kayan india amma suna uh, rufe jiki ko ta daina tana sha'awar saka kayan india suna rufe jiki ko ta daina sakawa eh to ba, ba wani ni a na ganin ba illa malamai ne ya kamata su bata wannan amsar saboda in dai za su rufe jikinta kuma su rufe al'aurata yadda ya kamata wanda kuma har dai za ta iya ta yi sallah nake ganin babu babu babu illa kawai babban matsalar ita ce sa kayan indiyan da take yi tana ɗaukaka kayan ko kuma al'adar wata ƙasa ne fiye da nata inda ke a ita ma tana da natan to amma ta fi son ta ɗaukaka na wani to amma wannan ba abin damuwa ba ne a wajen nazarin matasa da kuma sa kayan waje duk mun sa kayan turawa da shauransu idan mutum ya kai shekara talatin da biyar zuwa arba'in kyale shi shi da kansa zai daina sawa zai koma nasa a karmakallahu da an kaga irin jeans ɗin da ake sawa da opero da ake yi da Prof- prof, an ɗan sa jeans Ah, ne.
an an buga ai, an buga, ai, an buga to amma da ka kai shekara wajen irin talatin arba'in in aka ce ka saka jeans din ma ba za ka saka ba saboda na farko ga wani turtsi bullin cikin ka katoto ya fito ko kyan gani ba to kuma ina za ka zo ƴaƴanka suna sa jeans kai ma Kai kana ma sa kana jeans sa.
to ai ka gani saboda haka ai ta sawa ai ta yi in dai zai kara mutunci ai sallah ai bada da shi ko ba daɗi ko ba jima za a watsar za a dawo gida za a da gida Mm. yusuf khalid yake cewa tam- tambayoyi uku ne a aure a india ɗigo a goshi ko da ke ah, yaushe indiyawa suka sami 'yancin kansu nake jin shi wa wa- tambayoyin kwaya uku yayi samun yanci digo a goshi da kuma aure aure an riga an bada amsa a wancan satin digo a goshi kuma an riga an bayar a wannan sannan ya magana yanci a shekarar 1950 suka samu yancin su
hakan indiya daga daga turawan mulkin mallaka to amma abin da nake so in sani akan da wannan tambaya ya kamata prof ya mana karin bayani an ce kamar a najeriya nan mu mun ga su awolo su saddauna su ire-iren su da wanda ake cewa mazan jiya wanda su suka kwaci yanci an ce a india akwai gandi din nan mahatma gandhi an ce shi ya jagoranci mutane wajen karɓar yancin wanda ake cewa peaceful one ma'ana irin kasa idan kana neman abu Ba tarzoma.
ba tarzoma za ka kwantar da kai ka taka an ce wai shi tsarinsa in kamare shi a nan zai jiyo ma ma nan karama ka kara Eh, to ai, wani ah.
irin s- ya suka yi wajen karɓar yanci ba sani ba ko ko probe ya kai gani a ba sai duk wannan yaƙe-yaƙen da aka aka yi sun rigimin da aka yi sun riga sun yi amma dai kamar yadda kace shi shi ya fi fitowa a matsayin wanda yake cewa a nemi yanci ah, ba tare da an riga an an yi faɗa ba kuma an riga an samu nasarar abin nan din Ah, amma dai yancin su sun samu daga tu- mulkin mallakar turawa sun samu ne daga 1950 daga lokacin ma aka kashe sarauta kuma dan da suna da sarauta
Mm. To, sai fatima tun na ga prof dai bara mu dan kara shakata da waka sai mu dawo
दिल दीवाना बिन सजना के माने ना दिल दीवाना बिन सजना के माने ना दिल रब से कुछ भी चाहे ना ये बदला है समझाने से समझे ना ये बदला है समझाने से समझे ना
to da sauran muna neman afuwa dangane da ɗaya tangarɗa da aka ji shiru wani ya faru ne sakamakon yanayin da wutar lantarki kun dai san yanayin abun ba sai na ƙara bayani ba a waka kenan daga cikin fim ɗin mene fiyarik tare da jarumi salman khan da kuma jaruma bagashiri a wato har yanzu dai muna tattauna da professor inda ake amsa mas- wato yake amsa mana tambayoyi professor akwai fatima mm khan sabuwar abuja da ta turo take yin tambaya akan nakasassu da kuma talauci da ramammu a indiyawa tana yawan ganin t- ramammu t- t- nakasassu ga kuma yawan talauci to gaskiya wannan abubuwan sun dame su sun addabe su saboda yawan su inda fa mutane biliyan ɗaya da dubu ɗari da miliyan ɗari biyu ne 1.2 biliyan suke saboda haka suna da yawa akwai karancin abinci akwai karancin kuɗi a wajen jama'ar gari akwai karancin muhalli akwai kuma karancin tsafta saboda haka za ka ga wani yanayin rayuwar tasu ya fi namun munanci wani lokaci za ka duk irin halin da kake tsammanin najeriya take ciki a inda ta riga ta wuce wannan saboda akwai masu tunani kwakwalwa da basira da fasaha irin su wannan kan kan din da su ba mita bacam da suke yin makudan kuɗi akwai kuma zanzirin tsabagen talauci Tashi amma hankali.
wannan abu ne wanda yake ya shafi kowace ƙasa ta duniya takamaimai ƙasar da yake wato babu rabe-raben kuɗi a wajen jama'a a yadda ya kamata kuɗin a hannun kaɗan yake Mm.
kaɗan mutane kaɗan su suke da kuɗin suke da dukiyar ƙasar haka ne to akwai asma'u nana ko nana take cewa uh, sana'ar fim a india ta zama kamar gado kwarai da gaske to amma kar a manta cewa a indiya suna da yarurruka 447 kuma yarurrukan da ake yin fim da su ba su wuce guda goma ba wayanda muka fi damuwa da su a nan yaren da muka fi damuwa da shi a nan shine yaren hindi amma ana yin fim da kuma sauran yarurruka kamar tamil telugu kannada da malayam Mm.
to inda ta ce abin ya zama kamar gado wato tana ganin wayannan yan kan kan din ne da suka mamaye abin su su gaba ɗayan su wannan kan din fa ba su bi guda goma ba duk gaba ɗayan su wannan masu fim din nan ba su bi goma ba eh, to amma akwai ita kanta masana'antar fim din na hindi yaren hindi tana hannun yar ah, tana hannun gidaje 68 in aka ce gidaje ana nufin family mm, kamar ka ce ɗan tata kamar ka ce dangote kaga wannan family ne mm, to family family ire-iren wannan wanda suke yin fina-finai da hindi guda 68 ne Mm.
kaga kan ɗaya ne tal daga cikin su su kansu kan ɗin sun kasu wajen kashi wajen kashi uku a tsakanin su ɗin to bayan su wayannan kanawan sannan a kudancin india akwai irin wannan gidaje gidajen yaran- eh, gidajen iyalan masu yin fim guda 90 mm.
kaga sun fi ma nan masu yin fim ɗin hindi yawa saboda su masu fim ɗin hindi 68 ne su kuma wannan guda 90 ne Mm.
to wanda duk suka ba da gudunmawa a fim su ne family din ko kuma in ce iyalin kafur Kapoor, chopra, eh, chopra dior da khan Mm.
kuma su kansu kanawa din sun kasu gidaje hudu Mm, Khan.
akwai rukunin sharu khan daban akwai na salim khan daban akwai na yusuf khan shi yusuf khan sunansa kenan amma ya taba canza sunansa ya koma dilip kumar dilip kumar eh, saboda kawai ya samu karbuwa ba wai dan ya canja addininsa ba nan har aikin hajji ma ya je to ya Dilip Kumar sannan kuma da haɗayya tsakanin iyalan Khan da Roshan Mm.
to kaga su a kan din ma an rabu gida gida hudu Mm.
to wayannan shi ne saboda haka ya zama gado tabbas saboda gidaje ne suke rike da suke tafiyar da harkar fim din amma wanda suka fi shahara wanda su suka assasa abin su ne kafur
Eh, su ne asalin su india ne asalin fina-finan indiya su suka fi bora kowa akan alkebila kowa bin su yake har amita batan shi ma nasa iyali ne daban amma shi nasa bai kai yawan na suka fi da sauransu ba shi ma bachan ne eh iyalin batan ba kamar da riga maka ai kamar suna ne na iyali wanda ke tabbas zaka ji inda ka an ce da kai dangwata ka san dangwata ba wani wanda ya sai kira kansa dangwatan ba dan gidan ba kazalika dan tata ba wanda ya sai kira kansa dan tatan ba wannan dan gidan ba to kazalika su ma wayannan kan din da su ambatam da su kafuru da yol din duk sunaye ne na gidaje da kuma sun sun gaji sana'ar fim saboda ka gado ne amma bai hana kuma mutane su zo su yi fim ba haka ne ka iya yi karan kada miya karmami ka iya suwa kai ma ka yi fim kawai fim ɗinka ne ba zai tasiri ba saboda su wa'annan gidajen su suka rike kuma sun riga sun ginshiƙin sun siyar da sunan su ya shiga abu. Ƙwarai, gari in ba fim ɗinsu ba ba wanda zai zauna ya kallon naka haka ne ga wani yake cewa tsarin wato husna tukur zage tuturu take cewa tsarin sarautar gargajiya a india da alaka da mulkin gwamnati shekarar ga- wato india sun na da shi- a sarautu na gargajiya wanda suke sun yi su shekara fiye da shekara dubu biyu kafin bayyana annabi isa maharaja maharaja dinnan nasu yana da da tsohuwar daula ce sun yi shekara dubbunai suna yi to amma da mulkin turawa ya zo sai aka tankare su kuma a cikin ma musulmai sun yi tun daga shekara 1206 har zuwa 1562 an samu musulmai sun riga sun yi sarauta a india to amma da aka samu yancin kai kuma aka samu uh, abin nan turawa suka zo aka yi musu constitution aka tankaɗe duk wata sarauta yanzu babu wata sarauta a india ko Haka.
kaɗan Mm, ta farko mu sake shakata a gurguje sai mu sake dawa
आँखों में खुशियों के आंसू सांसों में जीने की प्यास महकी धड़कन में जागा है चाहत का पहला एहसास सच कह
से सनम से सनम से सनम से
क्या हसी दिल नशीए जमाना लगे क्या हसी दिल नशीए जमाना लगे संग तेरे ये मौसम सुहाना लगे क्या नशीली जवा ये मुलाकात है होश में हम नहीं ऐसी क्या बात है रब से ज्यादा तेरा एतबार हो गया रब से ज्यादा तेरा एतबार हो गया कहा दिल खो गया कसम से Tuwaka kenan daga cikin fim ɗin Janvar tare da jarumi Akshay Kumar da kuma jaruma Karisma Kapoor. Um, to, wannan ya kawo mu ƙarshen shirin na wannan rana. To, amma abin da zai tashe mu kuma mako mai kamawa shine akwai Sabiu S. Munjibir da ya yi tambaya dangane da bayanan da Profesa ya bayar cewa bincike ya tabbatar da cewa Amita Bachchan shine mutumin da ya fara lalata harkar India, harkar Bollywood a can ƙasar. To, Uh, Sabiu S. Manjur ya yi tambaya ya ce shin a Amita za a tuhuma da wannan bata fina-finan Indiyan ko ku a daraktan da ya dara- ya masa daraktan fim ko ku a shi asalin wanda ya rubuto wannan tabbatu shine muka ce uh, ku masu sauraro ku za ku amsa wannan tambayar da kanku mako mai kama a kanta za mu tashi za ku amsa za mu ɗauki ɗaga waya ku ku ba mu amsa za mu ga waye zai ci wala Allah ma akwai gasa da za mu sa haka ne ko prof kwarai da gaske to idan Allah ya kai mu akan abin da zamu tashi kenan insha Allah
मेरे संग प्यार है नहीं तोड़ना ओ तेरे संग प्यार है नहीं तोड़ना चाहे तेरे पीछे जग पर छोड़ना to prof mun zo dai karshe dole anan zamu sallama da su masu sauraro amma kafin nan akwai wata da ta yi text a suke cewa ita kawai a gaida mata prof maman intisar kafin mu shigo ta ce da Allah a gaida prof kawai to shi kenan akwai na- wanda muke na samun gode.
sakonnin su ma sosai wasu su kira ni, wasu su turo text to saboda abin a a kayyade yake dai ba kowane text za a turo ba to a ce da maman intisar na gode ni ma ina mata gaisuwa to prof to prof sai mako mai kama kenan to jama'a assalamu alaikum kwan lafiya